بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه، شرح السنة نا العلامة إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله وجزاه الله خيرا almuzini ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a 264 an haife shi shekarar da Al-Layth ibn Sa'adin a ya rasu 175 kenan sai kuma ya rasu a wannan shekara shekarar da malam Abu Zur'a ya rasu a rahmatullahi aljami wannan shine darasin mu na hudu insha Allah a cikin jaringin darussa da muke gabatarwa a cikin wannan littafi daga cibiyar mu ta Darul Qira'ati As-Salafiyya Katsina, Najeriya. A yau insha Allah za mu tashi inda malam yake cewa al-imanu. Malam zai tattauna mana gaba ta shida akan abin da ya shafi al-iman. Malam ya ce al-imanu wal imanu qawlun wa amalun. Shi imani wato zance ne da kuma aiki. Abubuwa ne guda biyu ɗamfar da juna da ba su rabuwa shine ƙaulun wa amalun. ƙaunin wa amal wato ƙaunin bil lisani wa amalin bil jawarihi kenan ko malam ya ce al'imanu ƙaunin wa amal wanda mun yi tafsirin wannan a cikin darussan al-humaidi da wani yankin a zuhur da makaranta al'imanu ƙaunin wa amalin wa kuma sayyani malam ya ce su biyu ɗin wato ɗaya suke abu ne guda ɗaya wani zamani wato tsari guda ne nibon ma yanzunmu ba'dahu ila ba'd eh su wato tsari guda ne waƙarina ne sannan kuma abokanan juna ne la nufarriqu bainahuma ba za mu raba tsakanin su ba mu ce kauli daban mu ce imani daban mu ce a'a ba ruwanka da aiki na ba na faɗa ba a'a shi al-imanu qawlun ne wa amal da haka la imana illa bi amal babu imani sai da aiki wala amala illa bi iman sannan babu uh, babu mai kenan aiki sai da imani da haka abu ne da yake guda ɗaya so wannan ne abin da zaka samu ga imma na sunna da da yanzu duk suna faɗa so wannan kenan kuma ga sunna na abubakar halal wani rasu ɗari uku da goma sha ɗaya za ga ya kawo zantuka na malamai da yawa a kan wannan matsala imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi wanda rasu ɗari biyu da arba'in da ɗaya yana cewa al'imanu ƙaulun wa amal yazidu wa yanqus imani zance ne da kuma aiki yana daɗuwa yana raguwa haka a cikin usul sunna nasa ya cewa ƙaulun wa amalun yazidu wa yanqus kama ja'a fil khabar a haka ishaq ibn rawiya kenan na cewa ƙaulun al'imanu ƙaulun wa amal yazidu wa yanqus hatta la yabqa minhu shay'un shi imani wato zanci ne da kuma aiki yana ƙaruwa yana raguwa har sai ba komai ma daga imanin gaba ɗaya haka imam malik shi ma yana cewa ƙaulun wa amal yazidu a wa yanqus to a imma haka suke faɗa in ka kuma ga ibnu abi zamani sun biyar su uku da tis'in da tara a cikin littafin shi shi ma na asunna kamar da yake rawaitowa daga alhassan albasu yana cewa la yastawi qaulun illa bi amal shi fa zance bai daidaituwa sai da aiki wala yasluhu qaulun wa amal illa bi niyya to shi ma qaul wanda ni qaul da amal ba za su ba za su haɗu ba za su daidaitu ba su yiwu sai da niyya wala yasluhu qaulun wa amal wa niyyatun illa bis sunna kuma ko da zance ko da aiki da niyya wato la yasluhu ba su kasance ba qaulun wa amal wa niyya illa bis sunna haka Dawud ibnu Abi Hind ya ce wala yastaqimu qaulun illa bi niyya eh shi zancen nan bi fa daidaituwa fa ya tsaya da kafafunsa sai da niyya sai da maza sai da niyya haka sufyan thauri da wahab ibn hassan an tambaye su game da wannan suka ce al'imanu ƙaulun wa amal haka ibn abi zaid al-qayrawani kenan cikin muqaddima ta risala ce wa annal imana qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawari haka as-sabuni sabuni mai aqiyatu salaf kenan ashabul hadith wa min madhahi wa min madhhabi ahlul hadith annal imana qaulun haka da suke faɗa da wa amal amal to wannan shine haka in ka koma ga ɗabari a ɗabari malam al'imam abu ja'far muhammad ibn jarir a ɗabari wanda ya rasu ɗari uku da goma haifuwarsa ɗari biyu da ɗari biyu da ashirin da hudu rahimahullah wa jazahullahu khaira za ga in ka koma ga littafinsa na salihu sunna yana faɗa inda yake cewa وأن الإيمان وأن الإيمان حكم وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب to gazancin da yake daidai fihi game da al'iman shine ƙaulu man ƙala ƙaulun wa amal yazid wa yanqus wannan shine abin da ya gudana a harshen ahlus sunna a imma wa bihi jaha al khabaru an jama'atin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa alaihi ma ba ahluddini wal fadl kamar da yake faɗa Imam Ahmad a cikin usulus sunna yake cewa um, qaulun wa amal yazidu wa yanqus kama jaa fil khabar kamar da yazo a cikin al khabar haka malam Muhammad ibn Yahya az-Zuhli rahimahullah wani rasu ɗari biyu da hamsin da takwas Allah ya gafarta mashi a cikin as-sunna na cewa al'imanu ƙaulun wa amal yazidu wa yanqus wa huwa qawlul mithaqi alayhi ahidna ahl ilmi wa anna al-a'mala wal fara'ida wa a'mal al-jawarihi fi ta'ati Allah azza wa jalla ajma'a min al-iman kun shi ma ya tabbatar da al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus hakan koma ga kitin raziyin ibn abi hatim kamar da yake rayotowa daga mahaifinsa da amina mahaifin wal imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus qaulun wa amal zaka tantance zance ne da kuma aiki sannan kuma yana karuwa yana ragu haka isma'ili wanda ya rasu tun 371 ka koma ga littafin shi na sunna yana cewa ƙauluhun fil imani wa annahu ƙaulun wa amal ƙaulun wa amal yazidu wa yanqus yazidu wa yanqus haka al-humaidi a cikin usul sunna wa annal imana ƙaulun wa amal yazidu wa yanqus yazidu wa yanqus to hakan ka kuma ga i'tiqad i'tiqad na Sufyan al-Thawri shi ma za ga tabbatar da wannan wal imanu qawlun wa amal wa niyyatun yazidu wa yanqus yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siya wa la yajuzu al qawlu illa bil amal da haka hada suke sayyani wa nizamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma la imana illa bi amal wala amala illa bi imanin wala yajuzu al qawlu inji الثوري إلا بعمل أرسطن أريد ستين دقيقة سبحان الثوري ولا يجوز القول والأمل إلا بالنية ولا يجوز القول والأمل والنية إلا بموافقة wannan dai kamar yadda muka ji daga Al-Hasan al-Basri da yake cewa la yastawi qawlun illa bi amal wa la yasluhu qawlun wa amal illa bi niyyatin wa la yasluhu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bis sunnah to wannan fa su ne abubuwan da suka zantukan da suka gudana ga a'immatu as-salaf haka i'tiqad ɗinka kuma na shi Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah ya cewa anna dina qaulun wa fi'l in kana wa amal ne muka ji ko yake gudana ga harsunan su a a'imma na sunna yace wa zalika liqaulillahi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyima wannan Imam al-Bukhari a cikin littafin sana as-sahih farkon kitabul iman me yace babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama buniyal islamu ala khamsin yace wa huwa qaulun wa fi'l ba amal din kenan yazid wa yanqus fara kawo adilla akan yazid wa yanqus liyazdadu imanan ma imanihim wa zidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما kun ga wannan akwai adilla masu yawa akai to kun ga wannan malamai ne kusan guda goma sha shida duka kan zantuka to wannan kuma ɗan kaɗan ne kawai muka ɗan bada misali a kansu malam ya ce wal mu'minuna fil imani yatafadalun kaga su mutane kaga su mu'minai ga imani suna da fifiko imani yafi wannan wani yafi wannan wa bi salihil a'malihum mutazahidun haka ga ayyuka da suke nagartattu nagartattun ayyuka ayyuka wanda suke ayyuka na ƙwarai hum lil imani wala yukaffaruna bi rukubi ma'siyatin wannan ma kamar da harb ibn isma'il kirmani ya hakaito a cikin ijma'us salaf wa man za'ama anna an-nasa la yatafadaluna fil imani faqad kadhaba wanda ya riya cewar mutane ba su da wannan fifikon ma wajen imani to yayi ƙarya eh wannan yayi ƙarya wannan yayi ƙarya wa man za'ama anna an-nasa la yatafadaluna fil imani faƙad kadhaba sannan kuma ba mu kawo ba shi ma shi ma harb al-kirmani shi ma kausan ta game da imani inda yace al-imanu qawlun wa amal wa niyyatun wa tamassukun bis sunna wal imanu yazidu wa yanqus wal istithna fil imani sunnatun madiya anil ulama قال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله شنو استثناء يمكن أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل تدون wanda ya raba su yace imani zance ne babu aiki yace kawai alƙaul sai ya fidda aiki fa huwa murji'i to wannan ya koma ba murji'i wannan ya koma a ba murji'i kenan wa man za'awa kuma annal imana huwa alqawlu wal a'mal shara'i shari'a ne ko wannan ma shi mafa huwa murji'i haka wa man za'ama annal imana la yazid wa la yanqus fa huwa murji'i kun ga duka wannan sun saba ma aqidu da aka samu daga magabata na kwarai malam yace sannan kuma su ahlus sunna wato ba sa ba sa fidda muminai ko saboda zunubinsu za ku juna bi zunubi min iman wato zunubi baya fidda su daga imani dan dai kawai sun yi zunubi to wannan baya fidda su daga imani wala yukaffiruna sannan ba sa kafirtawa su karan kansu ko kuma yukaffaruna ba a kafirta su bi rukubi ma'siyatin saboda kawai sun aikata laifi a wata nuska bi rukubi kaba'ir dan sun aikata manyan laifuffuka suke kawai man asaba kabiratan faqad kafara kamar yadda wanda suke faɗa khawarij al-humaydi ya musu raddiya cewa mu ba wa faɗa kamar yadda kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafara to ba a kafirta su da ko sun yi kabira wala isyan ko saban Allah ko kuma ba sa kafirtawa ba su takfiri saboda ma'asiya da kuma zunubinsu bai fidda su daga imani wala nujibu libuhsinihimul jinana haka ba mu wajabtawa ga masu kyautatawa musti ai yan aljanna kai wannan cikin dahawiya ma da rasulus na imam ahmad duka sun maka gargadi akan cewar ba ka saukar da aljanna ga wani muhsin da haka ba ma wajabta aljanna ga wani wanda yake muhsin wannan haka ibnu abi zaid ba in ka je ga muqaddima ta risala ya baka wannan ya baka wannan yace ba'da man aujaban lahu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bayan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi kun ga wa alihi ta zo to kuma ne shine daidai sa wa alihi din ku a ce wa ala alihi wa sallam wato bayan waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wajabta musu wanda annabi ya shirinta cewar yan aljanna ne ko kuma yan wutan to nan katsayi a yanke zaka faɗa wala nashhadu ba ma shaidawa alama si'ihim akan masu munantawa su kuma binnar mu ce musu yan wuta ba ma ce musu ma yan wuta muna mai da al'amarin ne zuwa ga Allah in ya so ya gafarta musu in ya so ya musu azaba da haka inda mutuwaye da kafirci zaka ce yana wuta amma in dai bai mutu ba ruwanka da wannan so haka in mutum ya mutu zaka ce ba yayi shahada a sai dai a kyautata mashi dai zato insha Allah ba wai a yanke ba wani ai yayi shahada dukkanin abin da ya mutu yana yi ba za ka yi tun in kai shi da ya shahada to ka ce dan aljanna ne kenan to kuma wannan babu wanda ya sanya ka bai cikin manhaji da tafarki na na salafu to wannan kenan zantuka na a'imma sun cinye mana darasi kuma a nan za mu tsaya insha Allah sai Allah ya haɗa mu a darussa masu zuwa insha Allah sai mu tashi wal qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bi makhluqin fayabidu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله